sha bakwai ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1446 wanda ya daidai da sha bakwai ga watan uku shekara ta 2025 miladiya inda muke ci gaba a tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul an'am a jiya mun tsaya kan aya ta 83 yau za mu tashi aya ta 84 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب Mm.
كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس Na'am.
كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده Na'am.
ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة Mm.
فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتده Mm.
قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين Allah maɗaukakin sarki ya ce wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub sai muka masa kyauta na ishaq da kuma yaqub ana nufin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam so da waɗannan ƴaƴa ne na annabi ibrahim sai nan muka masa kyauta ta musamman ta hanyar ba sa da ishaq annabi ishaq alaihi salatu wassalam wa yaqub da kuma annabi yaqub alaihi salatu wassalam kullan hadaina gaba ɗayan su mu muka shiryar da su muka musu gam da katar wa nuhan hadaina min qabl haka annabi nu mun shiryar da shi tun gabanin haka wa min zurriyatihi yana daga zurriya annabi nuh dawud da annabi dawud wa suleiman da annabi suleiman wa ayyub wa yusuf wa musa wa harun da annabi ayyub da yusuf da musa wa da annabi harun wa kadhalika najzil muhsinin haka ne mu Allah madaukakin sarki muke kyautata ma duk wanda suke kyautata bi ma'ana haka muka yi sakamako ga duk wanda suka kyautata wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas haka muka shiryar da annabi zakariya da annabi yahya da annabi isa da annabi ilyas kullum minas salihin dukkan su suna daga cikin managartan bayin salihai kenan wa Ismail haka annabi Ismail wal yasa da annabi al yasa wa yunusa wa luta da annabi yunus da annabi lutan alaihi salatu wassalam wa kullam faddalna ala alamin kowane ɗaya daga cikin su min fifita su ala alamin akan mutanen zamanin su gaba daya ko kuma akan halittun zamanin su gaba daya wa min abaihim haka mun shiryar da wasu daga cikin mahaifan annabawan da muka ambata yanzu wa zurriyatihim mun shiryar da wasu daga cikin zurriyarsu wa ikhwanihim da ƴan uwansu wajtabainahum muka zabe su wa hadainahum ila siratal mustaqim muka shiryar da su zuwa tafarki madaidaici kadhalika hudallah Allah ce wannan ita ce shiriyar Allah madaukakin sarki yahdi bihi man yasha yakan shiryar da wanda ya so da wannan shiriya min ibadi daga cikin bayinsa walau sha walau ashraku da a ce sun yi shirka waɗannan annabawan da manzanni da aka ambata gaba daya la habita anhum ma kanu ya'malun da duk abin da suka kasance suna aikatawa la habita da duk ya ruguje ya lalace gaba daya kaga wannan duka manzanni ne Allah madaukakin sarki ya ambato da annabawa tare da cewa suna na nagarta Allah ya zabe su ya ba su shari'a ya dora su kan tafarki madaidaici ga su annabawar shi ga shi manzannin shi amma duk da haka Allah ya ce walau ashraku da za su yi shirka da Allah la habita anhum ma kanu ya'malun da duk abin da suka kasance suna aikatawa ya ruguje ya lalace gaba daya kenan kaga in annabi idan yayi shirka Allah zai ruguzar da ayyukansa kaga da mu ake kenan sau da shi annabi ba zai shirka da Allah maɗaukakin sarki ba shi manzo ba zai shirka da Allah ba kenan ana nihin mu al'ummominsu kar mu kuskura mai shirka idan Allah zai iya rusa aikin annabi ko manzo da ya shirka da shi kaga mun babu aula a rusa duk wani aikin da zaka aikatawa kai da baka kai matsayi na manzo ko annabi ba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ma annabi haka sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace la in asharakta annabi da za ka yi shirka da Allah la ya habatan na amaluk da Allah ya ruguje aikinka gaba ɗayansa wadda ta kunan na minal khasirin da kai annabi Muhammad za ka kasance daga cikin wanda suka taɓi suka yi hasara kaga wannan an fuskantar da maganan ne zuwa ga annabi amma da ɗaiɗaikun al'umma sa ake sau da annabi ba zai yi shirka da Allah madaukakin sarki ba yanan ko al'umma ku kiyaye kada ku kuskura ku yi shirka da Allah Allah ba zai kyale ba idan aka yi shirka da shi إمام مسلم يفتد حديثي دق أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذا الله ترى من شاء الله الصبت أغرش يتي قال الله تعالى الله مدعوك كنسر كيتي الكبرياء ردائي girma da jiji da kai ridai mayafina ne ni Allah madaukakin sarki wal izzi izari buwaya kuma gyabtuna ne faman na za'ani fi shay'in minhuma azabtuhu duk wanda ya jayayya da ni a cikin wani abu daga cikin al'amurra na waɗanda na ambata azabtuhu zan azabtar da shi wanda ke nuna Allah baya san a hada shi da wani Allah baya san a shirka da shi subhanahu wataala Allah ya ce ula'ikal ladina atainahumul kitab kun ga waɗannan da muka ambata su ne waɗanda muka baiwa littafi wal hukma muka ba su hukunci wan nubuwata muka ba su annabauci fa in yakfur biha haula idan ya kasance su waɗannan sun kafirce mu annabauci da hukunci da littattafan da muka ba annabawan mu ana nihin kafaran maka kenan faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin haqiqan mu wakkala hakan akan wasu mutanen da su ba za su kafirce mu abinda Allah ya turo na annabawa ba ko kuma hukunci ko kuma littattafan da Allah ko littattafan da Allah turo manzanni da annabawa kenan akwai mutanen da za su yi imani su gaskata su yarda kamar yadda mutanen Madina da suka karɓo wanda suka hijira daga Makka suka karɓi abinda Allah ya turo mu annabi suka yi imani da shi kenan in ku Qurayshawo Makka kun kafirce kun ki kun imani da hukuncin Allah da annabocin da ya zaɓa daga cikin annabawansa da littattafan da ya turo musu to Allah zai sa wasu mutanen na daban su yi imani da hakan su yarda da haka shi ne faƙad wakanna biha qauman laysu biha bikafirin ulaika alladhina hadahumullah waɗannan su ne wanda Allah ya shiryar da su fa bihudahu muqtari to da shiriyar su kai ma kai koyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana waɗannan annabawa su ne wanda Allah ya shiryar da su ya kimtsa su musu gamdakatar da shiriyar su ya kamata kai ma annabi kai koyi qul la as'alukum alaihi ajra qul ka ce makafiran makka la as'alukum alaihi ajra bana neman ku wani sakamako ko lada akan abin da nake muku na fadakarwa da wa'azi da jan hankali in huwa illa dhikra lil alamin ba komai bane ba abinda nake ambata muku sai wa'azi da jan hankali ga halittun Allah gaba da ko ga mutane gaba da sai Allah ya ce وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس الناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم Mm.
قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون نعم وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون
Allah ya ce wa ma qadarullaha haqqa qadrihi lalle ba su girmama Allah ba mafi cancanta girmama sa iz qalu yayin da suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay ai babu wani abin da Allah ya sabkar akan wani mutum rana suna musu suna inkarin cewa Allah ya sabkar da littafai akan manzanni shi da annabawa qul annabi ka ce musu man anzalal kitaba alladhi jaa bihi musa to wane ne ya sabkar da littafin da annabi musa ya zo da shi wa ya sabkar da attaura kenan nuran wanda attaura littafi ne da ke kwashe da haske wa hudan da shari'a linnasi ga mutane wa ya sabkar da wannan littafi taj'alunahu qaratis ku yahudawa da kanku kukan sanya attaura a matsayin qaratis kuna kwafe su a cikin takaddu ku ɗebo sa daga asalinsa ku kwafe a cikin takaddu ko kuma a cikin littattafai tubdunaha wa tukhfuna kathira ku bayyana abin da ya daidai da san zuciyarku yake birge ku wa tukhfuna kathira ku koye da dama daga cikin abin da yake gaskiya ne daga irin ababen da suke bayyana cewa lalle annabi Muhammad manzon Allah ne sai ku kan koyi haka ku binne ba ku san a gani wa ullimtum ma lam ta'lamu antum wa aba'ukum kuma an sanar da ku irin abin da ku ba ku san shi ba antum ku din wa aba'ukum da mahaifanku Kulillah annabi ce musu Allah ne ya sabkar da littafai. Sun mazarhum fi khawdihim yal'abun sannan kyale su su dinga wasa su dinga rafkanuwa. Kyale su su dinga kutsawa. Rabu da su kyale su. Kenan Allah madaukakin sarki shine ya sabkar da littafai ga manzannin shiga annabawa. Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi. Wa hadha kitabun kuma wannan littahi ana nihin alkur'ani mai girma an zannahu mu Allah muka sabkar da shi mubarakun littafi ne da ke kwashe da albarku masu yawan gaske musaddiqul ladhi bayna yadayhi kuma alkur'ani yakan gaskanta abin da ya gabace shi na littattafan da suka sabko kafin sa yakan gaskata at-taura da injila da zabura da makamantansu sai su su suhuf ibrahim wa musa daga cikin littattafan da suka riga alkur'ani mai girma kenan kaga wannan shi ke nuna cewa alkur'ani Allah ya sabkar da shi littafi ne wanda ke kwashe da albarka kuma yana gaskata littattafan da suka gabace shi litunzira ummul qura wa man hawlaha mun sabkar da alkur'ani ne gare ka kai manzon Allah litunzira ummul qura domin kai gargadi ga uwa alƙaryu gaba da ita ce garin makka kai gargadi ga mutanen garin makka wa man hawlaha da wanda suka zagaye garin makka gaba daya larabawa da wanda ba larabawa da wanda ke cikin duniya gaba ɗaya na mutane da aljanu wallazina yu'minuna bil akhirah lalle wanda suka yi imani da cewa za a tashi alqiyama akwai ranar lahira yu'minuna bih suna yin imani da alqur'ani mai girma wa hum ala salatihim yuhafizun kuma su din zaka same su akan sallolin su yuhafizuna masu kiyayewa ne sukan yi ta kamar yadda Allah ya ce a yi sukan kiyaye farallanta rukunanta sunnonanta mustahabbanta da abin da ke kama da haka kuma sukan yi ta cikin lokaci tare da liman a masallaci Allah ya samu dace sai Allah ya ce ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون na'am ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء نعم لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون
Allah ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba ai babu wanda ya kai zalunci sama da wanda ya kirkiri ƙarya ya dangana ma Allah madaukakin sarki bimana an akwai wani makareci a doron ƙasa to bai kai girman ƙaryan mutanen da zai kirkiri ƙarya ya dangana ya ce Allah ya ce ba alhalin Allah madaukakin sarki bai faɗa ba aw qala uhiya ilai ko mutanen da ya ce an min wahayi walam yuha ilaihi shay shi kuma ba a masa alƙawarin komai ba imamu ikirima da imamu qatada suka ce nazalat fi musailamatil kazzab wannan aya ta sabka ne akan musailamatul kazzab wadhalika annahu za'ama anna allaha auha ilayhi saboda shi din yayi riyawa ko ya faɗi cewa Allah ya masa wahayi alhalin ƙarya ce yake shi ma ya da'awa annabauta ya nuna cewa shi ma annabi ne da ake masa wahayi ina fata mun gane to lalle wannan aya ta sabka a kansa da makamantansa kamar al-aswadul ansi da kuma sajah wadda sajah ita ma wata mata ce da ta yi da'awa cewa ita ma ba annabiya ce a lokacinta wadda ƙarshe ta zo ta arami musailamatul kassaf wanda shi ma ya da'awa cewa shi ma manzo ne yana kaga dukkansu waɗannan sun yi da'awa cewa annabawa ne ana musu wahayi alhalin ƙarya ce suke kirkira suna dangana ma Allah madaukakin sarki wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam dama ya bada labari karshen zamani za a samu haka kamar da imamu muslim ya fitar da hadisi daga jabir ibn samura qala yace sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul naji manzon Allah tsira da manci Allah tabbata garshe yana cewa inna bayna yaday sa'a kadhabina fahdharuhum lalle a karshen zamani ko gab da tashin alqiyama akwai makaryata da za su bayyana fahdharuhum ku kiyaye su ku tsorace su ku nisance su wanda za su yi da'awa cewa su annabawa ne su manzo ne ina fatan mun gane kamar yadda su musailamatul kazzab suka yi da sajah da al-aswadul ansi da makamantansu kuma wannan aya da ke magana akan irin waɗannan masu yin ƙarya da wanga hadisi na manzo Allah zai dore tun daga wancan lokacin ya zuwa tashin alƙiyama duk wanda ya da'awar cewa shi manzo ne ko annabi ne zai shiga ƙarƙashin wannan aya da wannan hadisi ina fata mun gani imamu ahmad ya fitar da hadisi a cikin musnad da imamu muslim an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala annabi tsira da mace Allah subhanahu a gare shi yace yakunu fi akhir zaman dajjaluna kazzabun ƙarshen zamani za a samu dajjalun dujalai كذابون مقريتا يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم زاس دنگ زومكو ده حديثي إرن حديثان ده بكو تبجن سبا كودن بلي مهيفن فإياكم وإياهم ku kiyaye su ku tsirar da kanku kuma ku nisance su kuma la yudhillunakum wala yaftinunakum kada su batar da ku kada su fitanance ku ku kiyaye za a samu wanda suka yi haka ina fata mun gane wani zai iya fitowa ƙarar ce ma annabi ne kamar yadda muka samu wani ƙazamin jahili a nan tudun faila ina jin kuna da labarin shi mustapha gausu ko ko gausu al-mustapha kaga shi ya ce shi annabi isa ne a wanga lokacin da muke ciki ba an ce annabi zai zo ƙarshen zamani ba annabi isa zai sabkuna daga cikin manyan alamomin tashi alƙiyama zawa annabi isa ya ce to shi annabi isa ne sannan shi gausu ne a wurin 'yan ɗariƙa sannan kuma mai na ukun shi mahadi ne mahadi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce zai zo karshen zamani wanda cikin ukun nan duka ƙarya ce yake ba mamaki ya kasance gausu ga 'yan ɗariƙa saboda duka wannan tsare-tsaren su suka tsara su don su batar da al'ummar musulmi amma cewar shi annabi isa ne da'awar annabauta ce ƙarya ce yake yi wannan inda a ce hukuma ce ta musulunci ya kamata a tsayar da shi a zamanar da shi a zagaye shi da malamai ya nuna musu dalilan da ke nuna cewa shi ɗin annabi isa ne me alamu da ke nuna shi annabi isa ne kai wannan kashi ne ma ya kamata a bashi wallahi hukuma ce ta kamata a kamo shi a zabga mushi kashi saboda mutumin banza ne to me dalilin shi na cewa shi annabi isa ne wannan in an ya kamata abu ta hankali ne wai a zamanar da shi kin a ce to kawo dalilin ka da kiran da kai annabi isa ne me dalilin ka me hujjarka sannan shi mahadi ne to me dalilin ka da kiran cewa kai din mahadi ne kai sunan ka gausu al-mustafa ko al-mustafa waye mu musali ba wannan da shine sunan ka da ya shahara kuma kai ma ka san shine sunan ka to amma min sunan mahadi wanda zai zo karshen zamani sunan shi Muhammad ibn Abdullah annabi ya ce da sunana da sunan mahaifinsa iri ɗaya ne sunansa ɗaya eh ba sunansa ɗaya kuma wance yana cikin zuriya yana daga cikin zuriyar manzon Allah mahadin na gaskiya wanga shedanin mahadi daga ina yake daga nan tudun failafa lokacin mulkin da ya gabata kama shi aka aka rufe shi saboda iya shege da yi kusan mace 80 da wani abu ya aura wannan shine annabi isa wannan shine gausu kama shi aka aka kulle shi abun mamaki yan gidan tele ko yan gidan radio suka je suna masa tambayoyi yana tabbatar musu da cewa eh shine annabi isa a wurin kristoci shine gausu a wurin yan dariƙo shine mahadi a wurin sauran musulmi gaba daya to menene hadafinka kasancewa ka kai ne mahadi kai ne isa kai ne gausu yace abinda nake so kam Nijar kin na arasa barawo kuma sai ya tabbata shine babban barawo a Nijar. Kun san me yasa? Duk macen da aka kawo sadakin ta a garin su, sadakin nashi ne. Nashi ne wallahi. Bai bayyana ba barawo ne. Sadaki nawa ne ne? Na macen da aka aura ne. Ko ƴan uwanta ba su da haƙƙin su amshe mata sadakin ta. Sai in ita ta yarda ta ba su. wa'atun nisa'a saduqatihinna nihla ku ba su sadakin su bisa ga jin daɗi da zaɓin su amma da an ka sadakin mace sai doke boye sai darwa musu armai su tafi abin sa kawai shi aka aura dan asara to kaga wannan shi ma ya da'awar mi annabta arne ne billahi allazi gumma kirista da shi sau da kirista ka san waye shi kai ba zai batar da kai ba amma ka diba al'ummar da yake jaya da su a tudun faila dubabban mutane yana sa suna burke da duniya a ƙasa suna daka kirji suna zikiri la ilaha illallah kwanakin nan ha yan bori ya gayyato ha da masu kalangu ya ce tafiya ta gausu ba ta yi sai da yan bori sai da masu bugon kalangu ɗan iska ne kuma ya tara yan iska irin shi Allah ya shi mai kare to ire-iren su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke ba da labari haka imamu imamu muslim ya fitar da hadisi daga Abu Huraira anan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan manzo Allah tsira da mutum Allah sabbata garshe ce la taqumu sa'atu hatta yub'athu dajjaluna kazzabun da dai kiyama ba za ta tashi ba sai an tayaro da wasu dujallai makaryata qaribun min 30 annabi ce kusa da mutum 30 shahararru kenan fatattai yan banza kenan kusa da mutum 30 kulluhum yaz'umu annahu rasulullah kowane ɗaya daga cikinsu zai dinga riya cewa shi ɗin manzan Allah kaga annabi yayi gaskiya walahu shahidun inda abi dawud min hadisi thawban wannan hadisi yana da shahid a wurin abu dawud daga hadisin thawban qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yace wa innahu sayakunu ummati wa innahu sayakunu fi ummati kadhabuna thalathu kusanifa zai kasance a cikin al'ummata wasu fitattun makaryata mutum talatin kulluhum ya zu'umu annahu nabiyullah ko na ɗaya daga cikinsu yana riya cewa shi ɗin annabin Allah ne wa ana khatamun nabiyyin ni kuma ni ne cikamakin annabawa la nabiyya ba'adi babu wani annabi a bayana ha gani ko annabi ce shi babu wani annabi a bayansa annabi isa ma zai sabko ƙarshen duniya zai zo da wata sabon shari'a ne ba zai zo da sabon shari'a zai zo ya bauta ma Allah kalkashin shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi sallah tare da musulmi ina fata mun gane kenan kaga annabi shine cikamakin annabawa da babu wani annabi da zai zo bayan sa haka duk wanda ma bai ce ni manzo bane ba kuma bai ce ni annabi bane ba amma sai ce ana mun wahayi Allah na turo mala'ika na kama da sako kaga kamar ya ce shi menene shi annabi ne kamar ya da awon nubuwa ne sau da meye bambanci tsakankanin annabi da manzo da sauran mutane wahayi wal inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya ni din mutum ne kwatankwacin ku irin ku sai dai kawai bambanci na da ku ana mun wahayi sai sai wani ya zo ce shi ma ana mushi wahayi an turo mushi salatul fati a cikin takarda da Allah hannun kudura an rubuta mala'ika jibril ya ka masa ko wani mala'ika ya ka masa bai da awon wahayi ba yayi da awon wahayi kaga wannan kafirci ne da da'awan annabauci da shi ne 'yan tijjaniya suka rudu mutanensu suka wawaitar da hankalinsu kaga ƙato yana zaune ce an mushi wahayi Allah ya turu mushi kaza annabi ya ce mushi kaza annabi ya hada da shi kaza irin in ya sai ce sun hada da annabi a Paris France annabi ya ce mushi kaza saboda lalaci da kuma ya rena hankalin masu shuraren shi Allah ke shi mai kare wannan da'awa annabauci ne kuma da'awa annabauci kafirci ne ka yarda da wani wanda ya ce shi annabi ne kai din ma kafire ne Allah ya shi mai kare shi yasa Allah ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba ai babu wani azzalimi dake da girman zalunci sama da wanda ya kirkiri ƙarya ya dangana ma Allah madaukakin sarki aw qala uhiya ilayya ko yace ana mun wahayi wa lam yuha ilayhi shay shi kun ba masa wahayin komi ba wa man qala sa unzilu mithla ma anzala Allah da kuma wanda ya ce ni din ma zan yi wahayi ko zan sabko kwatankwacin abin da Allah ya sab walau tara idh zalimuna da dai ka gani kai manzon Allah bi mana zaka ga abun mamaki idh zalimuna lokacin da su azzalimai fi ghamaratil mauti suke cikin ghamaratil mauti tsananin fitar rai ghamaratul maut bi mana sakaratul maut suna cikin jin radadi na mutuwa wal mala'ikatu basitu aidihim su kuma mala'iku a wannan lokacin sun shimfida hannayensu zuwa ga waɗannan kafiran ko mushirman da za su mutu suna ce da su akhriju anfusakum ku fito da rayukanku al-yawma tujzauna azabal hun a yau za a muku mummuna azaba za a kasantar da ku ta hanyar muku mummuna azaba kenan kaga kafirai ko mujirmai idan aka zo ɗaukar ransu sai an ba su labari mai zafin gaske labari mai tayar da hankali cikin firgici da tashin hankali ko mala'ikun azaba ne za su zo wurin karɓar ransu su ce da su akhriju anfusakum ku fito da rayukanku al-yawma tujzauna azabal hun a yau za a sakanya muku da azaba mawulakanciya bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al-haqq da abin da ku kasance kuna faɗa akan Allah wanda ba gaskiya ba. Imamu Ahmad ya fitar da hadisi da Imamu Abu Dawud da kuma Imamu Tayalisi da sanadi mai kyau daga hadisin Albara. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manzo Allah tsira da mutum Allah subhanahu gare shi yace yaji umarakul mauti hatta yajlisa inda ra'si. Mala'ikan mutuwa zai zo sai ya zama a daidai kan kafiri ko kuma fajiri. sannan ya ce da shi ayyatuhan nafsul khabitha ukhriji ila sakhatillahi wa ghadabin sai ce yake wannan rai mummuna fito zuwa ga fushin Allah da azabar Allah kaga haka za a gaya musu ana bakanta musu ana dakarsu ana bugonsu har a cire rayuka a cikin jikinsu kuma za a cire rayukan a cikin jikinsu da ƙarfin gaske ta yadda za su sha wahalan gaske Allah ya kashe mu kuma ya tsare wa kuntum an ayatihi tastakbirun kuma kun kasance game da ayoyin Allah tastakbiruna kuna yin girman kai Allah ce wala qad ji'tumuna furada haqiqan gashi kun zo mana musu Allah furada ɗayan ku kamar yadda muka halicce ku karan farko kama khalaqnakum awwal marra kamar yadda muka halicce ku karan farko yadda kuka zo ɗaya bayan ɗaya ɗaya a duniya gashi yau kun zo mana ɗaya bayan ɗaya ɗaya a lahira ina fata mun gane wa tarakna wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum yana kaga mutane za su je wurin Allah ɗaiɗaikun su kamar yadda Allah ya halicce su a nan duniya ba tare da wani canji ba kuma haka Allah ya yi alkawari imamu muslim ya fitar da hadisi hadisi abdullahi dan abbas an annabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah tsira da mutane Allah subhanahu gare shi ce ya ayyuhan nas ya ku mutane innakum tuhsharuna ila Allah hufatan uratan ghurlan ku sani ku mutane fa za a tashe ku gaba ɗayanku a tattara ku gaban ubangijinku hufatan kuna kasancewa ba ku da takalmi funtaye kenan uratan tsarara ko gurlan ko shayinku sai ya dawo bi ma'ana ba ku da kaciya a wannan lokacin Allah ce kama bada'ana awwala khalqin nu'idu kamar yadda muka fare ku farkon halitta haka za mu maido ku ina fata mun gane ba wai sabunta ka ba za a yi a'a yadda kake haka Allah za ya tado ka yadda kake kaiwananka da sufofinka da halayenka da alamunka haka Allah zai tashi ka gobe alkiyama ba takalmi ba tufafi daidai da sallatinka sai fatar ta dawo kamar ba taɓa yanke ta ba kenan kaga sa koma zuwa ga Allah kuma Allah zai yi hisabi akan mutane akan ayyukan da suka aikata kama khalaqana awwala khalqum aw kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum sannan za ku bar ma khawwalnakum abinda muka ba ku na ni'imomi da arziki wara a zuhurikum bayan bayan ku ba wanda zai zo da wani abu a hannunsa gobe alkiyama babu shi na arziki da wada babu ko kuɗi ko wani abu babu haka za ku je ma Allah babu komi tattare da ku imamu muslim ya fitar da hadisi da imamu ahmad a cikin musnad daga hadisin qatada an abihi daga babansa qalaji أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نازور من زعل الله سيرا دم شاء الصبت أجريش وهو يقرأ النبي أنا كرنت ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر ما نتا تار دوكيا دنيمن دنيا يا شغل تدكو حتى زرتم المقابر بكو فرقبا سيغا كنا cikin kabrai kun mutu kenan wannan aya tana magana ne ga mutanen da shagalta sun shagalta da tara dukiya shi dai menene gabansa ya tara ya yi miliyika ya kamo wani ya kamo su wani shi ne kawai gabansa bai tsaya bai ya tanadi abin da zai masa amfani gobe da kiyama sai ga shi ya mutu an binne shi wa kai shi kasara irin wannan mutum to dai isko annabi na karanta wannan aya qala yaqulu ibn adam sai annabi ya ce dan adam zai ce mali mali wannan dukiya ta ce wannan arziki na ne qala sai a ce da shi wa hallaka yabna adama min malika illa ma akalta fa afnait shin wai da kana da wata dukiya daga cikin abin da ka mallaka na dukiya face abin da ka ce ya kare aw labista fa ablait ko abin da ka sa ka tsufar da shi aw tasaddaqta aw tasaddaqta fa amdaita ko abin da kai sadaka da shi ka zartar ai ka sani duk abin da ka mallaka na duniya da dukiya amfaninsa guda uku ne ko abin da ka ci ka sha kai moriyar rayuwa da shi ko kuma abin da ka sanya na tafafi suka tsufa aka zubda ko kuma abin da ka yi sadaka da shi shi ne kawai zai amfane ka amma duk abin da ka boro na dukiya na wasu ne a bayanka kai kuma za a maka hisabi akan su gobe da kaya imamu muslim ya fitar da hadisi makamacin haka daga hadisin abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah tsira da amince Allah sabata gare shi yace yaqulu al-abdu mali mali zaka ji mutun na cewa ko bawa na cewa wannan dukiya ta ce wannan abin da na mallaka ne innama lahu min malihi thalath annabi ce ku sani babu wani abin da zai amfana daga cikin dukiyarsa sai abu uku kawai ma akala fa afna abin da yace ya karar da shi wa ma labisa fa abla sai abin da ya sa na tafafi ya tsufar da shi wa ma a'ta faqtana sai abin da ya bayar a matsayin sadaka ya tanadi ladan akan wurin Allah wa ma siwa zalika fa huwa zahibu duk abin da ba haka ba shi zai tafi ne wa tariquhu linnas ya bar abin dan mutane shikenan kawai kenan in mutum na da hankali sai ya amfani da dukiyarsa da abin da zai sa ya samu riba gobe alƙiyam amfanin dukiya kenan abin da ka ci ka sha sai abin da ka sa sai kuma abin da ka ba da alkhairi da shi bin sun kare a nan gidan duniya na ƙarshen shi ne za ka samu sakamakonsa in kayi don Allah gobe alkiyama kenan mai hankali mai tunani ya kamata ya shigar da dukiyar saurin neman lahira da ita shi ne amfaninta kuma wallahi ba za ka gane hakan ba sai da ka zo karɓar rayuwarka ba za ka gane haka ba sai da ‘yan uwanka suka danna ka a cikin kabarinka a lokacin za ka gano me amfanin dukiya in ba aiki alkhairi da ita ba a lokacin za ka gano ranar wani mutum da ya taɓa ce maka wani ya aikin alheri kasa daga cikin dukiyarka ka sani wallahi ba ka da mutumin alheri kai mai dukiya da hali da dama sama da mutumin da zai ce ya aikin alheri da dukiyarka ba ka da wani masoyi da ya fi wannan ba za ka gane haka ba sai da aka zo aka ɗauki rayuwarka za ka gane dukiya ba ta da amfani za ka ce ina ma da dukiyarka duka fi sabilillahi ka shigar da ita sau da za ka ga gubi-gubi ga sanan wanda ya kamata ya aikin alheri da dukiya kai kuma baka riga ka yi ba kaga kuma ka riga ka tafi babu batun dawowa bale ka gyara duk wanda ya tafi ya tafi ba abin da zai iske sai abin da ya aikata kenan ya kamata kai amfani da duke kauran aiki alkhairi kar ka shi kana damuwa ko kana ganin keta ko kana jin bakin ciki idan ana neman ai aikin alkhairi da duke kuma kai kana da yi kokari kai daure lallashi zuciyarka kai aikin alkhairi da abinda Allah ya baka na dukiya ko shakka babu wannan daga cikin mutane Allah ya sare masa ya bude masa kirji baya jin damuwa yi aikin alkhairi da dukiyarsa wannan kuma yana da tauri baya iya fiddawa koya ma zuciyarka in zuciyarka na da cikin irin wannan zuciyoyi lallashatta koya mata yadda ake alkhairi sannu sannu sai kaga ka saba kana yi ana buƙatar yin kaza ba da kar ka bari a rigayi ka matuƙa kana da abin da zaka ba dama ina fata mun gane kenan kaga wannan shine amfanin dukiya ga wanda suka mallaki dukiya Allah samu hanyar daidai ya taimake mu wurin ciyar da dukiyoyinmu saboda ɗaukaka addinin shi ina fata mun gane wa ma tara wa ma nara ma'akum shufa'a Allah zai ce da su kuma bayan ya ce da su ai gashi yanzu kun baro duk abin da muka ba ku wara a zuhurikum bayan bayan ku bai muku wani amfani wa ma nara ma'akum shufa'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka sannan ba mu ga shufa'akum ba wanda kuke ganin cewa za su cece ku alladhina za'amtum annahum fikum shuraka wanda kuke riya cewa su din game da lamarinku wanda za su cece ku ne gobe alƙiyama ina suke laqad taqatta'a bainakum Allah zai ce to yanzu sila da alaka ta rige ta yanke tsakankaninku babu wannan babu yadda za a su taimake ku bayan da za a su cece ku ina fata mun gane ceto da zai amfani mai shi ba sai in Allah ya yarda a ceci wanda za a yarda za a ceta kuma sai Allah ya bada izini ga wanda zai ceto da haka kakka yarda da wani da wanda zai ce zai cece ka gobe alkiyam wa ya sanar da shi ko shakka babu annabawa za su yi ceto kamar yadda Allah ya bada labari manzanni za su yi ceto bal mala'iku ma za su yi ceto mutanen kirki daga cikin bayan Allah waliyansa kenan na gaskiya za su yi ceto gobe alkiyam to amma haka kawai za su yi ceto don raɗin kansu a'a sai an ba su izini man zalladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi waye zai ceto a wurin Allah face in ba da izinin Allah ba akwai sa wa kam min malakin fis samawat la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda sai in Allah ya baka izini ya ceto sannan ba kowa za ka ceta ba wanda ranka ya maka kake so sai in Allah ya yarda a ceci wannan kuma Allah ba zai taɓa yarda a ceci mushriki gobe alkiyama shi yasa Allah ya ce kafirai falan tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ko fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in cetan mai ceto ba zai amfani su gobe alkiyama kenan ina masu cetan ku da kuke rai cewa za su cece ku laqad taqatta'a bainakum Allah ya rabe ya yanke alaka da sila tsakankaninku wa dalla ankum ma kuntum tazumun abinda kuma kuke riyawa gashi ya bata ya bar ku babu shi a yau shi yasa Allah a wani wuri yake cewa id tabar alladhina tubi'u min alladhina tabau wa ra'aw al'adaba wa taqatta'at bihim al'asbab wa qala alladhina tabau law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin 'alayhim wa ma hum bikharijin min an-nar a wani wurin Allah ke cewa wa idza nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalun wani wurin Allah ke cewa wa qala innama takhaftum innama takhaftum min dunillahi awthanan mawaddata bainakum fil hayati dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakum an-nar wa ma lakum min nasirin ba abinda za ku sai ku la'anci juna gobe alqiyam duk wanda suka yi shirka da wasu koma bayan Allah suna riya cewa za su cece su gobe alkiyama idan aka tashi alkiyama tsakankanin su barranta da juna kawai zai kaga kowa na tsine ma kowa kai kace zaka cece mu kai kace mu bi ka mu maka hidima in an zo alkiyama zaka wadatar da mu ka sanya mu gidan aljanna gashi ƙarya kake Allah ya tsine maka albarka shi ma sai ce ku din ma Allah ya tsine muku albarka karshe Allah ya hada su gaba ɗaya tura su a cikin wuta Allah ya tsikiya shi mai kare shine laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun sai Allah ya ce inna allaha fa'ilul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyit minal hayy dhalikumullahu fa anna tufakun بالغ الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم نعم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون Allah ya ce inna Allah falikul habbi wan nawa lalle Allah madaukakin sarki shine falikul habb shike tsaga kwaya wadda za ta fito da tsiro a cikin ƙasa wan nawa haka shike tsaga annawa bi ma'ana ashin da bino da zai fitar da itace a doron ƙasa Allah kaɗai subhanahu yake wannan aiki yukhrijul hayya minal mayyit Allah shi ke fitar da rayayye minal mayyiti daga matacce wa yukhrijul mayyiti minal hayy kuma shi ke fitar da matacce daga raye bi ma'ana Allah ya kan iya fito da mumuni daga cikin kafiri ko ya fito da kafiri daga cikin mumuni zalikumullah mai yin hakan shine Allah madaukakin sarki fa anna tufakun ta yaya ake kautar da ku game da Allah da ke aikata irin wannan aikin da bai da abokin tarayya cikin aikata irin wannan ayyuka shi kadai ke yin haka shi ke fitar da tsirrai daga cikin duk ƙwayar da kuke shirkawa na abin amfanin gona shi ke fitar da itace a doron ƙasa da kuke yin amfani da su shi ke fitar da matacce a raye-raye daga matacce ubangijinku shi kaɗai ke yin haka to ta yaya ake kautar da ku daga barin Allah wanda ke da wannan ikon ba za ku bauta mishi ba falikul isbahi Allah shine ke tsage haske daga duhu wa ja'ala al-laila sakanan kuma Allah shi ke sanya dare ya zamanto wurin samun sukuni da nutsuwa da za ku yi barci bayan kun yi hada-hada ta safiya da rana washamsa wal qamara husbana Allah shi ne ya sanya rana da wata husbanan su kasance suna tafiya bisa ga tsarin lissafi ta hanya rana da wata ne kukan iya lissafi ku gano tsawon yini da kuma tsawon dare ta hanyar wata kukan iya ku gano lissafin adadin kwanakai da watanni har ku iya kammala shekara ku iya gano wannan Allah shi ya sanya wannan zalika taqdirul aziz alim wannan fa taqdiri ne daidaito ne da tsari na al-aziz mabuwan sarkin da babu abin da ke gagararsa al-alim mai ilimi cikin dukkanin ababen da ke gudanarwa wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujum Allah shine wanda ya sanya muku tauraro litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr domin ku shirya ta hanyar waɗannan tauraron fi zulumatil bar a cikin duhu na sarari wal bahar da kuma duhu na teku tauraro ɗaya ne daga cikin ababen da akan yi amfani da su domin a gano ina hanya take ko a cikin duhun sarari ne cikin sahara ko kuma a cikin duhun teku ne yayin da ake kan batina ko jirgin ruwa za a yi amfani da tauraro a iya gano ina ne alƙibla take ina ne gabas ina ne yamma ina kudu ina arewa saboda mutanen da da ba su da ci gaba irin namu na yanzu da Allah ya fore mana na ababen da za su iya tantance maka alƙibla da inda kake da makamantansu sukan yi amfani da tauraro ne a da daddare halin fatauci cikin sahara ko daji ko halin fatauci cikin teku akan jiragen ruwa sai iya gano ina ne ya kamata su je wani gari ne ya kamata su je kenan Allah shine ya fore muku haka ta hanyar fito da tauraro a sama domin ku shirye da wannan tauraron قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون haƙiƙan marigayen rabe ayoyi in ji Allah li qaumin ya'lamun ga mutanen da suke da ilimi kuma masana Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi daga Qatada qala yace Imam Qatada yace khalaqa Allahu hadhihi an-nujuma li thalathin Allah ya halacci waɗannan tauraron da kuke gani li thalathin dan amfani guda uku zinatul lis-sama na farko su kasance matsayin ado a sararin samaniya zaka ga tauraro idan ka kalli sama a matsayin ado suke ga sama wasu ƙanana wasu manya wasu na gudu wasu kuma suna tsaye haka Allah ya halicce su domin su kawata sama wa rujuman li shayatin abu na biyu Allah yakan jefi shedanu da tauraro yayin da suka hau sama domin sato maganganun mala'iku wa alamatun yuhtada ko alamatin yuhtada biha wa rujuman li shayatin wa alamatin yuhtada biha kuma Allah ya sanya abu na uku kenan tauraro su kasance alamomi da akan shiriyu ta hanyar su ta hanyar gane alƙibla gabas yamma kudu da arewa da makamantansu ga mafata lokacin da suke fatauci faman ta'awwala ghaira zalika duk wanda ya nemi wani ilimi wanda ba wannan ba ta hanyar amfani da tauraro akhta yayi kuskure wa adaa nasibahu kuma ya walakantar da rabansa gobe alqiyama wa kallafa ma la ilma lahu bihi ya dora ma kansa abinda bai da ilimi a kansa ina fata mun gane yana kaga ilimin tauraro ilimi biyu ne ilmu tafsir da ilmu tasyir ilimi da za a yi amfani da shi ta hanyar tauraro ta hanyar gano al'amurra irin gabas yamma kudu arewa alƙibla don a yi sallah wannan halal ne ina fata mun gane amma ilimi na biyu shine ilimin da za a yi amfani da tauraro a gano arzikin wane ko faɗuwar wane ko ɗaukakar wane ko kasantar wane kaga wannan ilimi ne na kafirci shirka ne ina fata mun gane tauraro bai da alaƙa da rayuwarka rayuwarka Allah daga ya tsara maka ita a ce tauraron wane ya faɗi tauraron wane ya hau in tauraron kaza ya daidai da kaza wane zai samu kaza wannan duk ƙarerayi ne kuma ƙoƙarin cafko ilimin gaibi ne wanda ba ku iya kamo sa wannan haramun ne irin wannan ilim shi yasa Allah cikin alqur'ani ya ce wa alamat wa bin najmi hum yahtadun suna amfani da annajm shine tauraro yahtadun sakan shirye da shi ta hanyar gano alƙibla ko hanyar da za su bi وقال تعالى ونورا الله كتوى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير wannan abin da ake amfani da tauraro kenan duk wanda ya nemi wani wanda ba haka ba daga cikin irin ababen da yake shirka ne kaga shi ya sha makansa kenan Allah tsare sai Allah ya ce وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه فأخرجنا منه حبرا نخرج منه حبا متواكبا ومن النخل من طلعها قنوان ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون Allah وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة shi dan dai Allah madaukakin sarki shine ya halicce ku ya samar da komin nafsin wahida daga rai guda ɗaya shine annabi Adam alaihi salatu wassalam fa mustaqarrun wa mustawda daga cikin ku mustaqarrun akwai wanda aka tabbatar da su a cikin mahaifa wa mustawda akwai wanda aka aje su a cikin tsatsan mazashi qad fassalna al-ayat Allah ya ce hakikan mun rarrabe ayoyi li qaumin yafqahun ga mutanen da suke fahimta suna ganewa wa huwa alladhi anzala minas samai ma'a kuma shine wanda ya sabkar da ruwa daga sama wake sabkar daga ruwa sama Allah shi kadai mulkin saki afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun shin ku bada labari game da ruwan da kuke sha a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu al-munzilun shin ku kuka sabkar da su daga cikin giragizai ko Musa Allah muka sabkar da shi wa ya sabkar da shi kenan Allah Allah ya ce da mun ga dama sai mu mai da ruwa su koma kamar gishiri gaba ɗayan su yadda ba za ku yi amfani da su amma da yake Allah mai rahama ne mai jinkai ne sai ya bar muku ruwa wanda za ku sha ku yi amfani da shi ku tanada ku yi amfani da shi kaga wannan yana nuna cewa akwai Allah madaukakin sarki kuma shi kadai ne abun bauta shi ya sabkar da ruwa minas sama'i daga sama fa akhrajna bihi nabata kulli shay muka fitar da sanadiyar sabkar da ruwan nan nabata kulli shay tsiro na dukkan komai da kuke gani a doran kasa fa akhrajna minhu khadiran muka fitar ta hanyar sabkar da wannan ruwa khadiran tsanwayen itace shar nukhriju minhu habban mutarakiba muna fitar da wannan ruwan habban ‘ya'ya na amfani da ake samu idan aka yi noma mutarakiban da suke hawa kan wani wani kan wani ina fata mun gani kenan da wannan itacen da Allah ya fitar ya sabkar da ruwa tsanwashar wannan itacen za su fitar muku ƙwayoyi daban-daban na amfanin gona wani kan wani kamar yadda masara take fitar da 'ya'yanta goyo kan goyo goyo kan goyo da makamantansu daga cikin irin irin me yake cewa amfanin gona da sukan fitar da tsirrai ta wannan fuska mutarakiba wa minan nakhli kuma daga dabino ma mu ne muke fitar da shi min tal'iha tali'iha daga filarkin dabino ko wannan zaran da dabino yake fitar kahin ya fara fitar da yaya qinwan Allah ce sai mu fitar da qinwan shine urjun dan jam'i ne na alqinu alqinu shine wannan me yake cewa zaran nan da dabino yakan fito akan shi dodon dabino kenan daniyatun Allah ce za mu fitar da ita makusanciya ta yadda za ku ya ɗiba da hannunku wa jannatin min a'nab haka muke fitar da gonakai min a'nab na inabi da kuke ci kuna amfani da shi wa zaitun haka da azzaitun wa rumman da rumman rumman kenan mushtaqo mushtabihan wa ghayra mutashabih zaka ga dukkanin ƴaƴan itace na marmari da makamantansu mushtabihan suna kama da juna ta hanyar duka gaba ɗayansu Allah ya fitar da su ne ta ƙasa sannan kuma Allah ya shayar da su ruwa kala guda sai ce wa gairar mutashabe amma ba sa kama da juna ta fuskar ɗanɗano ina fata mun gane in ba Allah ba waki haka Allah zai sabkar da ruwa iri guda a gonar kama kai abin misali a gare ka ya sabkar da ruwa kai kuma ka shibka ruman ka shibka azabib ruman nake sani ka shibka inabi ka shibka nau'i daban-daban na kayan marmari albasa karoti mai zaki mai ɗaci mai bauri kuma duka ruwa guda ne zaka ba su karshe kuma kowa ya fita da dandanan sa daban mushtabihan wa ghayr mutashabih suna kama da juna ta fuskar duka wuri guda suka fito ta fuskar dukan su ruwa guda aka ba su suka tsoro amma wurin dandanan su sun sha bamban waye ke yin hakan ba Allah unzuru ila thamarihi idha athmara Allah ce yi dubi ya zuwa kayan marmari da suke fitowa lokacin da suka fito wa yani'ihi da lokacin da suka nina inna fi dhalika lalli a cikin duba da yin hakan da Allah yayi la ayati liqaumin yu'minun akwai ayoyi da alamomi ga mutanen da suke imani da Allah madaukakin sarki ya ishe su su gane cewa ba wani abun bauta bisa ga cancanta sai Allah sai Allah ya ce وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وخلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم نعم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل نعم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير Allah ce wa ja'alu lillahi shuraka aljinna wa khalaqahu wa ja'alu lillah sai suka sanya ma Allah shuraka ababan tarayya aljinna sune aljanu wa khalaqahum kuma Allah shine ya halicce su wa kharaqu wa kharaqu lahu banina wa banat suka kirkiri ƙarya suka dangana ma Allah cewa yana da ƴaƴa maza da ƴaƴa mata bi ghairi ilmin ba tare da wani ilimi da suke da wanda ke nuna haka subhanahu wa ta'ala amma yasifun sarki ya tabbata ga Allah wa ta'ala kuma ya dokaka amma yasifuna game da abin da suke sifanta Allah da shi wanda bai dace nasu masa abokan tarayya wanda Allah bai da abokin tarayya na kuma dangana masa ƙarya da suke na cewa yana da ƴaƴa maza ko mata wannan duka bai dace da Allah ba shi yasa Allah ya ce subhanahu Allah ya tsarkaka ya tsabtata daga dukkan wani aibi ko tawaya da suke sifanta shi da shi badi'us samawati wal ard shine makagin sammai da kasai anna yakunu lahu walad ta yaya za a ce yana da da walam takul lahu sahiba kuma bai kasance ba yana da mata ta yaya zai yi dabi da mata subhanahu wataala wanda shi ya samar da sammai ya samar da kasai me zai sa ya bukatu zuwa ga ɗa wanda baya da mata saboda wanda zai riƙi ɗa ta hanyar mata dole matar ta kasance kusan irin shi ce Allah yana da iri yana da kama baya da kama subhanahu wataala baya da tamka subhanahu wataala baya da mai kama da shi shi yasa Allah ce mattakhadha Allah mattakhadha ar-rahmanu wa qalu ittakhadha ar-rahmanu waladan Allah ce laqad ji'tum shay'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ard wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada bai dace ba ga Allah madaukakin sarki a ce ya rike da subhanahu wataala Allah ya fi karfin hakan subhanahu wataala Imam Bukhari ya fitar da hadisi daga hadisin Abdullahi dan Abbas kada yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da manzo Allah sabata a gare shi yace kazzabani ibnu adam ibnu adam ya karyatar da ni wa lam yakul lahu zalika bai dace ba a ce ya karyata ni Allah wa shatamani ya zage ni wa lam yakul lahu zalika bai dace ba a ce shi din ya zage ni fa amma takdhibuhu iyai amma ƙaryata ni da yayi shi dan adam za'ama anni la aqdiru an an u'idahu kama kan yariya cewa ni kan bani da ikon in mayar da shi kamar yadda yake da kaga wannan ƙaryata Allah ne masu ganin cewa ba za a tashi alƙiyama ba Allah ba zai maido mutane kamar yadda suke da wanda ba gaskiya bane ba la tub'athunna ثم لتنبؤن بما عملتم والله za a tashe ku sannan a baku labari akan abin da kuka aikata ƙaryata Allah ne kace ba zai iya ta duka ba bayan ka mutu wa amma shatmuhu iyaya amma zagin da dan adam ke mini inji Allah qauluhu fadarsa li waladun ni kam ina da da fa subhani Allah ce tsarki ya tabbata a gare ni na tsabtata na tsarkaka an attakhidha sahibatan aw walada a ce na riƙe mata ko ɗa na fi ƙarfin wannan Allah ya ce ya wuce wannan ba zai taɓa yiwa ba a ce ya riƙe mata bale ɗa wannan zagin Allah ne dangana masa mi ɗa ko mata zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala shi yasa nan Allah ya ce anna yakunu lahu walad ta yaya za a ce Allah yana da ɗa walam takul lahu sahiba Allah bai da mata wa khalaqa kulla shay'in shi ya halicci dukkanin komai da komai to ta zai bukaci da ta zai bukaci da subhanahu wataala wa huwa bi kulli shay'in alim kuma Allah game da dukkan komai alimun cikakken masani ne babu abin da ke boye karkashin ilimin sa zalikumullahu rabbukum to wannan shine ubangijinku la ilaha illahu babu wani abin bauta bisa ga cancanta sai shi khaliqu kulli shay'in mahalicin dukkan komai fa'buduhu ku bauta masa shi kadai wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma shi din akan dukkan komai wakilun ne mai kiyayewa ne ya san duk abin da ke faruwa shi ke sarrafa komai subhanahu wataala la tudrikuhu al-absar Allah madaukakin sarki gani ko idanu ba sa riskashi su ce su ganshi a nan gidan duniya ba wanda zai iya ganin Allah a nan gidan duniya wa huwa yudrikul absar shi ko Allah madaukakin sarki yana ganin dukkanin idanu ko ganne gaba ɗaya Allah yana ganin su ba abin da ke koyewa ga Allah wa huwa al-latiful khabir Allah shine al-latif mai tausayi ga bayinsa al-khabir kwararre wanda babu abin da ke koyewa karkashin iliminsa qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace la yuhitu basaru ahadin bil malik babu wani da zai iya kewaye Allah da gani ko ya gansa a nan gidan duniya babu shi wa qala qatada imamu qatada yace wa huwa a'zamu min an tudrikahu al absar Allah ya girmama ta yadda gani zai iya riskarsa ya gansa wa qala isma'il isma'il ibn ulayya isma'il ibn ulayya yace hadha fi dunya wannan fa a nan gidan duniya kenan a nan gidan duniya ba wanda zai ga Allah banu isra'il sun tambayi annabi musa suka ce ba za su yi imani da shi ba sai sun ga allah ido da ido lan nu'mina laka hatta nara allah jahratan ba za mu taɓa yin imani da kai ba sai mun ga illa allah fili da fili fa akhadhatuhum as-sa'iqa nan take azaba ta zo ta riski su ta halaka su gaba daya sakamakon wannan magana da suka yi wanda ke nuna ba a ganin allah ana a nan gidan duniya ɗaya daga cikin annabawan Allah yana daga cikin ulul azmi minar rusul shine annabi Musa alaihi salatu wassalam ya nemi ya ga Allah da ya je wurin miƙati suka gana da Allah ya ji magana Allah sai ne mai ga Allah falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzuru ilaik da yaje miqatin Allah madaukakin sarki suka yi magana da Allah hakan ya birge shi ya ji dadi ya ji maganar Allah sai ya ce rabbi arini anzuru ilaik Allah ba ni dama in ganka mana yana roƙon Allah ne ya ba shi dama ya ga Allah mana ido da ido ya ga Allah a fele mai Allah ya ce mishi lantara ne ba za ka taɓa gani na ba walakin unzuru ilal jabal amma in kana son ka jarraba unzuru ilal jabal ga wani dakeken dutsen can kalle shi ka gani fa in istaqarra makanahu idan ya tabbata a inda yake fa sawfa tarani to ka iya ka gani falamma tajalla rabbuhu lil jabal lokacin da Allah ya yi tajalli ga wannan narkeken dutsen tajalli malamai suka ce Allah sai ya bayyana mu wannan dutsen wani hasken zatinsa ja'alahu dakkan take wannan dutsen ya koma gari ya tarwatse wa kharra Musa sa'iqa annabi Musa ya fadi ya suma bai masa biki faruwa ba falamma afaqa lokacin da ya tashi ya wartsake daga sumar da yake qala sai ce subhanaka tsarki ya tabbatar maka ya Allah a nan gidan duniya ba wanda iya ganinka. Tubutu ilaika, na tuba zuwa gare ka daga neman ganinka da nai a nan gidan duniya. Wa ana awwalul mu'minin, ni ne farkon wanda za su yi imani daga cikin al'umma ta cewa a nan dai gidan duniya kai Allah ba wanda isa ganka. Wanda ke nuna nan gidan duniya ba za a ga Allah ba. Sai sufaye masu biyar ɗariƙar sufanci suke da ganin Allah a nan gidan duniya. Cewa suna ganin Allah. ya suke ganin Allah shigewa suke cikin Allah sai su ga Allah da Allah kamar yadda in ya sai gai a cikin kashiful ilbas shi. suna ganin Allah ta hanyar Allah sai su rikida su koma Allah sai su ga Allah da Allah wannan me kai shi zama kafirci Allah ba a ganin sa a nan gidan duniya kuma in ya sai yana don littafi da yare cewa ya wallafa na cewa za a iya ganin Allah a falke kuma za a iya ganin Allah a mafalki ba daɗe ba wa'an ya ce maulidin da aka yi a garin Ghana kun ji ɗaya daga cikin tambadaɗinsu wanda ya ce ya ana ganin Allah a nan duniya kun ji shi kuma kun san shi wanda kaga da'awa ce batila in akwai wani waliyi mai girma mai matsayi da zai ga Allah a duniya yayi kama da annabi Musa da Allah ya hana masa ya gansa to ya aka shi ga Allah ya fi annabi Musa ne daraja da ɗaukaka da kusanci a wurin Allah kaga wannan duk ƙarerai ne na sufai Allah ya shi mai kare hadisi ya tabbata cikin sahih Muslim daga Abi Musa قال يجي قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات النبي صلى الله عليه وسلم يا تسأي أتكمو يقيا من كلمومي قدابير فقال يجي إن الله تعالى لا ينام كساني الله مدوك كنسركي بايا بچي ولا ينبغي له أن أن ينام ثم بداتي قال الله أتي يا يبرتي أقرشان حديث دي النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم يجي حجابه النور حجاب الله شامكين الله annur haske ne a wata riwaya annar wuta ce law ahraqat subhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu ko man taha ilayhi basaruhu min khalqihi da dai a ce law kashafahu da Allah zai bayyana wannan hasken nasa la ahraqat subhatu wajhihi da hasken fuskar Allah zai kone duk abin da Allah yake gani da idansa me zai saura kenan shi ke nuna bayuwa a ga Allah a nan gidan duniya. Allah bai ganuwa shi ne la tudrikul absa haka imamu muslim ya fitar da hadisi hadisan abidar qala yake cewa sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na tambayi manzon Allah tsira da mace Allah sabata gare shi hal ra'aita rabbak shin wai annabi ka taba ganin ubangijinka Allah da idanka qala sai annabi ya ce da shi nurun anna arahu haske ya hana in ga Allah a wani lafazin ra'aitu nuran yace na dai ga haske amma ban ga Allah ba ban ga Allah ba ko annabi sallallahu alaihi wasallam zance mafi inganci daga cikin zantuttukan malamai bai ga Allah madaukakin sarki ba ina fata mun gane amma gobe alqiyama kam za a ga Allah mumunai za su ga Allah a cikin gidan aljanna shi yasa Allah ya ce wujuhun yawma idhin nadhiratun ila rabbiha nadhira kafarai kuma Allah ya ce kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun su a wannan yinin an musu hijabi ba za su ga Allah ba Imam Shafi ya ce to in dai an ce kafarai ba za su ga Allah ba a matsayin yi musu azaba shike nuna mumunai za su ga Allah gobe alkiyama ina fata mun gane kuma Allah ke cewa a cikin alquran lilladheena ahsanul husna wa ziyada lilladheena ahsanu ga wanda duk suka kyautata alhusna suna da gidan aljanna wa ziyada da dadi akan haka malamai suka ce a ziyada hiya nazaru ila wajhihi alkarim shine dubi zuwa ga fuskar Allah madaukakin sarki Allah ya samu daga cikin wanda za su ga Allah wa fi sahih muslim haka cikin sahih muslim hadisin suhaib an annabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah tsira da mutane su tabbata gare shi yace idza dakhala ahlul jannati aljannata idan yan aljanna suka shiga gidan aljanna yaqulu Allah ta'ala Allah madaukakin sarki zai ce da su turiduna shay'an azidukum shin kuna son wani abu in dada muku qalu sai su ce kowa yaquluna sai su ce da Allah alam tabyadda wujuhana shin baka fuska baka baka faranta fuskokin mu suka koma farare kakal alam tudkhilana aljanna shin baka shigar da mu gidan aljanna ba watunajjina minan nar watunajjina minan nar kuma baka tsamar da mu daga barin mu shiga wuta ba qala sai Allah ya ce da su fayarfa'ul hijab kuma riwaya yace fayarfa'ul hijab fayanzuruna ila wajhillah nan take sai Allah ya dauke hijabi shakamako sai su dubi sai dubi zuwa ga fuskar Allah madaukakin sarki fama u'tu shay'an ahabba ilaihim minan nazar ila rabbihim yace annabi ya ce ba a taɓa ba mutane 'yan aljanna wani abu ba na jin daɗi sama da ganin ubangiji maɗaukakin sarki sannan annabi ya karanta wannan aya lillazi na ahsanul husna wa ziyada duk wanda suka kyautata suna da alhusna wa ziyada shine ganin Allah maɗaukakin sarki Allah ka samu daga cikin wanda za su gan Allah a cikin gidan aljanna ne kamata mu dakata mu faɗa daidai Allah sami tare lada kusko da makamancin haka Allah ya fi mana gaba ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullah